إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونعوذ به ونعوذ به تبارك وتعالى ونعوذ به تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم مسلمي na wannan gari mai albarka garin kalcingo a masarautar kalcingo a babban masallacin juma'a na fadar kalcingo barkamu da wannan yammaci na goma sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda shine ya dace da ashirin da uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya ga mu a wannan katafaren masallacin juma'a da Allah ya azurta ku da shi a wannan gari na Kalcingo jihar Gombe Najeriya don ziyara ta musamman ta da'awa ta musulunci a wannan gari mai albarka na masoya Allah masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin na ce komai ina miƙa muku ta'aziyya dangane da babban rashi da aka yi muku na rasuwar yaya ko adda ta mai martaba sarkin kalcingowa ji halima Allah ya fi mata Allah ya ji kanta Allah ya sa ta huta mu kuma Allah ya sa mu cika da imani kuma muna yau mai martaba shi ma ta'aziyya Allah ya bada haƙuri Allah ya bada dangana manya da suka halarci wannan mazauni wannan babban masallaci daga cikin su akwai hakimi muna musu addu'a ta girmamawa kamar yadda ya girmama mu Allah ya girmama shi kuma Allah ya saka da alkhairi kuma mun karbi uzuri na mai martaba na rashin kasancewarsa a wannan wuri muna fatan Allah ya kai masa ladan da ya ba mu dama mu gabatar da wannan makala a wannan masallaci yan wana musulmi taken zance na taken wa'azi na shine musulunci gatan kowa musulunci gatan kowa ko musulunci gatan al'umma abinda zan kai na kawo insha Allah ta'ala a ciki zan yi kokari ne mana bayanin irin falalar musulunci garaɓasar da ke cikin musulunci rabo da Allah ya ba wa dukkan mutumin da yake musulmi ne da mutum ya wayi gari ya tarar da kansa shi mai sallah ne bai tarar da kansa shi wanda ba sa sallah ba haka kuma duk wanda ba ya sallah Allah ya sa ya ji wannan faɗakarwa tawa da kunnen basira da kyakkyawar fahimta ya shigo cikin wannan mota ya zo mu tafi da ita mu ci gaba da yin sallah tare don mu samu rahamar Allah tare addinin musulunci shine addinin da ya tsamo ɗan adam daga duhun zalunci da shirka da babakere da ta'addanci da bautar wani Allah ya mai da mutane zuwa ga adalci da sauƙaƙawa da farantawa da bautawa Allah shi shi kaɗai ifradul khaliq bil ubudiyya shine addinin gaskiya dinul haqq الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لجميع الخلق منذ أن خلق آدم عليه الصلاة والسلام شيني الدين قسيا دا الله ييدا أبوتا مسا دكر حليتو لنا فرقو لنا قرشي سمسا بوتا أبيسا قارش تندق الله يحلتي أنب آدم ila an yarisa Allahu al-ardha wa man 'alayha har zuwa lokacin da Allah tabaraka ta'ala zai gaje ƙasa da wanda ke kan ƙasar duka Allah zai gaje su kowa zai mutu ya koma wajen Allah tabaraka wa ta'ala jama'a addini ɗaya ne babu ta'addudil adyan ɗaya ne kacal addinin musulunci ɗaya ne kacal da akwai addinai addinai addinai to da ku an samu alloli alloli alloli alloli in ka yadda Allah ɗaya ne to dole ka yadda addinin Allah ɗaya ne wannan addinin ƙwaya ɗayan shi ne Allah ya yadda a bauta masa mu ɗaya mu ɗaya kalmar shahadar mu ɗaya islam ɗin mu ɗaya annabin mu ɗaya irin sallar da muke yi iri ɗaya da sallar america da ta ingila da ta chadi da ta ghana da ta cameroon da ta gabon da ta sierra leone da ta saudiya da ta kuwait da ta masar da ta nigeria da ta abuja da ta kalcingo duk sallah ɗaya ce ba ta da wani bambanci ko da ku musulmi sun rabu shedan ne ya raba su saboda daman maki ne gare su kuma Allah ya riga ya faɗa inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa shedan maki ne gare ku haka Allah ya faɗa yace shedan maki ne gare ku kuma ku rike shi a matsayin maki shine bazamu amma wallahi malam uwar mu ɗaya uban mu ɗaya da dogon mu da gajeren mu da bakin mu da farin mu da dan birnin mu da dan ƙauyen mu da mazan mu da matan mu da manyan mu da ƙananan mu inna dina inda Allah al-islam addini a wajen Allah shine al-islam ba wani annabi da ya zo kira face ya yi kira ne akan al-islam kowane annabi al-islam al-islam al'islam da ka duk wanda ba musulmi ba to sai ƙoƙari ya shigo da'irar musulunci tunda ku Allah ƙwaya ɗaya ne to babu ta'addudin adiyan لأن وجود تعدد الأديان يستوجب تعدد الآلهة إن أنسى مؤدينين دبن دبن دبن دبن wanda wai za a ce da su za a bauta Allah to da an samu alloli daban-daban kowane Allah yana da addininsa Allah ya aiko annabawa don su kira zuwa ga wannan addini ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت من أيكو كوبوش الأمة الأمم دبن دبن دبن دبن الله يا أيكو mun ciro mata da manzo ya kira ta zuwa ga tauhidi zuwa ga ta Allah zuwa ga bauta wa Allah فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين وعاقبة المكذبين في سورة النحل ba wani annabi ne zo face ya kira mutane zuwa ga bauta Allah shi shi kadai ba mai bayarwa sai Allah ba mai hanawa sai Allah ba mai daukakawa sai Allah ba mai azurtawa sai Allah ba mai talautawa sai Allah ba mai ba da lafiya sai Allah ba mai dora cuta sai Allah ba mai ba da mulki sai Allah ba mai karɓe mulki sai Allah in ka ga kayi sama Allah ne sama da kai in ka ganka a ƙasa Allah ne ga dama ya ajiye ka in ka ga zama namiji Allah ne mai da kai in kin ga kin zama mace Allah ne mai da kai qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ba wani wanda yake mallakar wani abu a duniya wallahi ba Allah ba wannan shine aqida kudiri da musulmi ya kamata ya yi Allah ya kasance a duniya babu kowa sai shi shi kadai kana fahimta nan akwai lokacin da duk duniya ba kowa sai Allah shi shi kadai shi halicci duk abin da ka gani shi ya halicci shi ya halicci ƙasa ya halicci ruwa ya halicci duwatsu والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم abinda wannan ayoyi suke nufi da Allah ya fara halittan ƙasa ƙasa da sama ya halicce su a cikin kwanaki guda shida inna rabbakumullahu alladhi خلق السماوات والأرض في ستة أيام أتشين كوانا كي قدا شدا haka ya ga dama sai da ya kwana shida yana halitta haka ya ga dama me ya hikima ba wai dan ba zai iya yin su a sekon ɗaya ba a'a ai shi inna ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun shi ba lamarin Allah kawai da yayi nufin abu ya faru sai ce kasance sai amma kawai ya kasance amma me hikimar da Allah ya halicci sammai daga sai a cikin kwanaki guda shida hadisi ya zo cikin sahih bukhari yayi bayani dalla dalla da yadda halicci kasa da yadda halicci sama dan a nuna maka bin abu a hankali idan Allah da kansa da yake da ikon ya bada umarni ya ce abu ya kasance ya kasance da ya zo halittar inda dan adam da mala'ika zai rayu da iska da ruwa da komai zai rayu sai da ya kwana shida to ana son ka bi abu a hankali ka bi sannu ba a san gaggawa a rayuwa bayan ya halicci ƙasa to sai kuma ya zo tsatsa ga ƙasa shine da haha wal arda ba'da zalika da haha ya tsaga ta kamar ya tsagawa ya fitar da koguna inda ruwa zai yawo a cikin ta sai da aka yi ƙasa sai kuma aka faffasa Allah ya ba wa ƙasa ta faffashe ta tsatsage shine aka yi kwari kwari kwari wani ai babban kogi a wurin wani ai hanyar ruwa ai za ka tambaya ka ce to ya akai haka Allah ne ya tsatsa da hanyoyin ruwa akwai hanyoyin ruwan da kowa a nan ya tashi nan su akwai kogunan da duk tsufan mutum ne ya zo da kogi shine wal arda ba'da zalika da haha akhraja minha ma'aha wa mar'aha sai Allah ya fitar da ruwa yace kasa ta bulbular da ruwa ba wani abu mamaki don Allah ya ce ƙasa ta bar da ruwa ne to sama ma ƙarshen saman nan ta ɗaya ta biyu ta uku ta huɗu ta biyar ta shida ta bakwai ƙarshen ta gaba ɗaya ai ruwa ne mamakon ruwa da ba wanda ya san yawansa ya fi duniyar yawa to a saman ruwan ne al'arshin ubangiji yake kai gadon mulkin Allah tabaraka wa ta'ala wanda sama da shi ba komai shi yasa ake cewa tabaraka wa ta'ala abinda ake nufi da wa ta'ala ya ɗaukaka ba wanda yake sama da shi shine ma'anar wa ta'ala daga al'ulu ne yayi ba wani abin da yake sama da Allah komai da ka sani yana ƙasan Allah ne to ka duba ruwan da yake can ƙarshen sama Allah ya rike shi bai fasa samman nan ya zo ya zubo ya halakar da mu to ai ba mamaki dan yanzu Allah ya fitar da ruwaye ya mamaye duniya kuma sai Allah ya sa ruwan da ya fitar din ya fi ƙasa yawa saboda wata hikima irin tasa tabaraka ta'ala saboda komai da ka sani a duniya yana buƙatar ruwa komai komai ne ko dai zahiri ko a bani ba zai taɓa yiwuwa mu rayu babu ruwa ba dabbobin ba za su yi rayu babu ruwa ba wannan ginin sai da ruwa aka yi shi da ba ruwa da ba za a yi gini amma ga shi a bushe amma da ruwa aka yi shi ruwa ya kan wace uwar gami to sai kuma sai Allah ya halicci duwatsu wal jibala arsaha yazo ya kakkafa duwatsu Allah ya ce wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha muka jijjefa duwatsu ka duba ibarar Allah wai bayan ya halicci ƙasan duwatsun da suke gani tabka tabka manya manyan manyan duwatsun nan Allah fa jajjefa sai kawai kamar in ka shimfita kyalle kada iska ta ɗauke shi ba za ka sa wani abu ka daddanne ba to da Allah ya yi ƙasa an tamida bikum mu anhara dan kada ƙasa ta rinka rawa da ku ta rinka motsi sai Allah ya ya ɗauko duwatsu ya jajjefa ya kakkafa wal jibala autada ya kakkafa su wannan duwatsun da kuke gani su ne suke rike da ƙasa ba ta motsi ba ta girgira duka wannan fa da yayi wannan abu kana ina wanda yayi wannan aikin kuma sai ya ba da addinin sa yace da shi za a bauta mai shine islam yanzu daidai ne ka zo kana rayuwa baka musulunci ko ka rena musuluncin to me amfanin zamanka a duniya in baka musulunci wannan ya nuna ma kamar ma hankalinka ba ma dai ba kamar baka da cikakkiyar nutsuwa ya baka ka ci ya baka ka sha yasa aka haife ka da ya ga dama da ba za a haife ka ba da ya ga dama kana zuwa sai ka mutu baka ma san me ake a duniyar ba digga ta yi maka kuma yace inna ad-dina inda Allah al-islam addini karbabbe addini yardaje a wurin Allah shine al-islam musulunci kuma ya faɗa yace wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya nemi wani addini duk wanda ya yi wani addini kowaye ba inda ya yi wani addini ghairar islam ba musulunci ba falan yi kubala minhu ba za a taɓa karɓa gare shi ba ko fil akhirat min khasirin kuma a lahira yayi asara yana cin tabaku asararu Allah ya gaya mana cewa wannan addinin ni'ima ne ni'ima ce wallahi malam rayuwa akan musulunci ni'ima ne addinin musulunci alheri ne da larabawa suna cikin jahilci fi qimmatil jahli wat takhallufi war raj'iyya larabawa suna cikin bakin jahilci ba addini ga komawa baya ga rashin wayewa wal niza'ul qabali ga jayayya da gaba na kabilanci wannan ƙabilar tana faɗa da wannan wannan tana yaƙar wannan wallahi aka ce sai a samu ƙabila da ƙabila su shekara arba'in hamsin ɗari suna yaƙi na kawo ƙa kisa da zuma da jini ba wanda ya ce sun hanta su da ka tashi kawai kai ɗan ƙabila kaza ne sai a ce to ba kai ba shiri da kabila kaza Allah ya kawo musulunci wa allafa baina qulubihim ya hada tsakanin zukatan mutane kana gaba da mutum kawai sai ku dawo ba ku ba ku gaban nan kun hadu saboda al-islam لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت da za ka ciyar da duk abin da yake ƙasa ga baki ɗaya wallahi ba ka isa ka haɗa tsakanin zukatansu ba ko ka tsara da tsakaninsu ba. Ko yanzu don Allah in ba musulunci ba ko abin da zai haɗa mu nan. Ka duba yadda muka natsu muka haɗu muna kallon alƙibla ɗaya muna sauraron mutum ɗaya kowa yana jiran ya ji me zai amfana da shi. wallahi ko kuɗi nake da shi aljihuna wallahi ban isan haɗa ku anan ba dan wani zai ce ba da buƙatar kuɗinsa ba da lokacinsa islam ne ya haɗa mu ba wanda babu anan da manya da ƙanana da 'yan boko da 'yan kasuwa da 'yan siyasa da yara da ƙanana da manya da mata da kowa da kowa wai mai kamunan al-islam shi kansa wannan ɗakin babban ɗakin ai dan musulunci ne ake yi a ciki shi yasa muka girmama shi muke cire takalman mu shigo mu haɗu da mu da iyayenmu ka zauna da kai da babanka wuri guda akwai wanda wallahi inda ba dan albarkacin masallacin nan ba kai ka zauna inuwa ɗaya da shi ba in ya ganka a wurin sama ce me ka haka mana akwai wanda wallahi baka isa ka je kai musafa ma da shi ba amma albarkacin musulunci kowa ya zauna a ƙasa malam wannan addinin fa malam ni'ima ce ba ƙaramin ni'ima ba malam an yi fada an zubar da jini an yi kashe-kashe a da a tarihi ana ba da labari kafin musulunci ya zo al'umma ta yi kisan kai na fitar hankali daman shaidan ya gaya wa Allah lokacin da zai halicci annabi Adam a taj'alu fiha man yusidu fiha ويسفك الدماء ونحن نسبه بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون mala'iku da suka ga gangan jikin annabi Adam Allah ya halice shi yayi shekaru a tsaye a tsaye dan da Allah ya halice annabi Adam kamar yadda ake faɗa a riwaya ya kafe shi a matsayin sa na mutum an yi mutum mutumin sa sai aka rabu da shi ba kura masa iska ba ya dauki lokaci mai tsawo mala'iku suna zuwa suna wuce suna gani lokacin ba dan adam mala'ika ne kawai wasu an fara halitta mala'ika kafin mu Allah ya ce mala'iku zan halicci wata halitta sunanta bil adama gashi nan wannan shine babar shi ne asali suka ce yanzu ya ubangiji zaka halicci ɗan adam ya zo ya zubar da jini ya yi fasadi ya yi ɓarna? Man yusidu fiha wanda zai yi ɓarna a bayan ƙasa? Wa yasfiku dima'a ya zubar da jini? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak? Mu mala'iku muna maka tasbihi, muna gode maka, muna tsarkake ka. Ka zo ka halicci wannan ɗan adam da zai zo cika duniya da fasadi da ɓarna da zubar da jini? kuma haka aka yi malam dan adam ya yi fasadi kuma ya zubar da jini tun da aka yi duniya dan adam yake kashe dan uwansa har yau har gobe ba a daina ba wasu da Allah ya kwashe musu albarka ba su kisa zuwa duniya ba su kuma sana'a su kisan mutane Allah ya halicci dan adam kai kuma ka kashe shi ka duba marhalar da ake bi kafin a samu mutum ya yi wata tara a cikin cikin uwarsa ana ta masa hidima ka duba yadda ake renon dan adam ya yi shekara biyu yana tsotson nonon mahaifin shi yana wahal da ita ka duba yadda ake renon dan adam yana karami ana tattalarsa ya girma sai ya girma ya kai wani manzali ka zo ka sa kunamar bindiga ka harbe shi ko ka ɗauke shi ka kai shi kasuwa ka sai shi ko kai tijara da shi ka kashe mutum a ɗauki kuɗi a baka ka sa a aljihu wa yasfiku dima ko ka je ka kashe wani akan rikicin siyasa siyasa wannan siyasa wannan siyasa da ba ta da garanti wannan siyasa mai kaman mafarki yau in wani ne gobe ba shi bane wallahi su baka makami ka manta da darajar ɗan adam ka manta da kimar musulunci ka ɗauki makami saboda tutar siyasa jam'iyyar siyasa saboda wani mutum ka je ka kashe ɗan uwanka ko ka kashe abokin zamanka ko ka bunka wuta a wurin al'umma kai ihu kai hayaniya kai bala'i wanda kai abun dan shi yana can wani gari shi wai Abuja ko yana can gidan gwamnati wallahi bai san da kai ba kuma wallahi ba zai canja maka rayuwarka ta talauci ba yadda kake talaka haka za ka mutu talaka a banza a wulakanci ya barka da hisabi a gaban Allah dan duk wanda ya kashe mutum ya shiga uku ku ji da kyau duk wanda ya kashe mutum ko rikicin kasuwa ko jayayya da musu ko rikicin siyasa ko sata ko fashi da makami ko gaba ko iyayya kai sababin mutuwar wani ina gaya maka ina fa daɗa maimaita maka na daɗa tisa maka wallahi ka shiga uku ba ka da wani abin da za ka iya compensating wanda ka kashe rai ta kaza ma ba wasa bane ballantana ta dan adam Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa cewa idan Allah ya tada kiyama duk wanda ya kashe wani wanda ka kashe din zai zo ya murkushe ka ya cakume ka ya shaƙe ka ya je gaban Allah ce ya rabbi salha zalima qatalani Allah ka tambayi wannan me na masa a duniya ya kashe ni yau ranar hisabi ne me na maka ka kashe ni me na maka idan ka kashe mutum biyu in wannan ya gama sai wannan ya dace kuma ka in ka kashe mutum uku in wannan ya gama sai wannan ya kuma ka daga ƙarshe dai wutar jahannama za ka shiga kai asarar rayuwa ka zo za ka tuba ka gagara za ka iya biyan rai ran mutum za ka iya biya shi sa mala'iku suka ce dan adam yana fasad wa yasriku dima yana zubar da jini yau ku duba yadda ake kashe dan adam a ƙasar nan haka kuri ɗan fashi da makami za su tsare hanya su saki kunamar bindiga kan mai uwa da wadi sai dai ka zo ka tarar da gawawaki a kan titi sai ka ji ana cewa wallahi jiya fashi a kai ko su shiga cikin unguwa neman wani attajiri wani mai kuɗi su tabarin wuta duk wanda ya zo wuce a kashe shi kuma duk wanda yake gida sai a kashe saboda ana neman mai kuɗi kuma bayan sun gama ba mamaki ranar juma'a sun gansu a masallaci sun je sallar juma'a fasad dan adam yana barna ya manta falalan musulunci su a ra'ayin mala'iku malam da Allah ya biye mala'iku to bari halicci mutum ba ma gaba daya kwace kwace dan adam ba halicce shi ba saboda barnarsa amma Allah ya gaya musu cewa ba duka aka zama ɗaya ba inni a'lamu ma la ta'lamuna ni na san abin da ba ku sani ba ni na san abin da ba ku sani ba inni a'lamu ma la ta'lamun na san abin da ba ku sani ba wadannan mutane da suke ta kace kace suke ta zubar da jini wata rana ana faɗa imrul qais aka je fada aka kashe masa uba yace kuka kashe mun baba a lokacin yana filin barasa yana shan giya yana wurin shan giya yace al-yawma khamrun wa gadan amrun yau dai kam za a sha giya an bani labarin an kashe ubana amma ba zan tashi daga filin shan giya ba zan ci gaba da shan giya in ji ibrahim kais ya sha giya ya sha giya ya tatil ɗan giya suka sha giya ba musulunci ya ce amma fa gobe akwai lamani abin da yake nufi gobe za a yi yaki gobe kan mai uwa da wani Allah kaɗai ya bar wa kansa sanin mutum nawa ya kashe haka abin yake amma duk wannan an daina shi da musulunci ya zo yake a'a Qur'ani yace wazkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون في سورة آل عمران كتنا نعمر الله أكنكم يا كو الأمة مسلمين قرين كالشنبو اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء كتنا نعمر الله أكنكم da fa ku abokanan gaba ne da fa ba ku shiri da fa gida da kaza gida da kaza fada ake da fa gaba ake da fa kaza da kaza fa allafa baina qulubikum Allah ya hada tsakanin zukatan ku kuka zama ikhwanan masoya yanzu duk haduwar da muka yi anan ai soyayya ce da kauna ta hada malam soyayyar musulunci ba ita addini wallahi ya hada mu yadda nake jin ina son ka a raina ina ƙaunar ka an na ganka muna gaisawa Allah kaɗai ya sani ba zan iya bayani ba kai ma yadda kake jin kana ƙauna ta a ranka Allah kaɗai ya sani ba za ka iya bayani ba limaza wa li ajli maza li ajli islam saboda musulunci kuɗi kake bani a'a abinci ka bani a'a riga sawa ka bani a'a rayuwa ta ka ɗauki nauyi a'a mata aure ka bani a'a ba komai ba me ka bani musulunci kai musulmi ne ni musulmi mu haɗu mu yi sahu mu haɗa ƙafata da taka ka haɗa taka da tawa mu saurari liman ɗaya mu yi sallama ƙwaya ɗaya mu tashi mu miƙe mu tafi gobe mu sake dawa ko an jima mu sake dawa sai musulunci wallahi da zaman lafiya ga kyautata wa juna annabi ya gaya mana yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi dayan ku ba shi da imani da zai imani ba sai ya so wa dan uwansa abin da yake so kanshi yanzu ni da nake zaune a gare ka in akwai wani abin da nake so kuma ko ba na so ku same shi to ban yi imani ba dole sai ka ji abin da kake so na alheri kana so wa dan uwanka ya samu ba bakin ciki a addinin musulunci ba hasada a addinin musulunci idan dan uwanka yana cikin yunwa kai ma kana cikin yunwa idan dan uwanka bai da lafiya kai ma kamar baka da lafiya jama'a wannan shine mahasilul islam shine abinda musulunci fa ya koya mana in dan uwanka ya accident ya hadari sai ka nuna damuwa kana jajanta jama'a wani yayi hadari ya kakkare jama'a mu je mu gaida wani har ma ka je ka masa abin ihsani Allah ya ce manzo Allah ya ce musulmi kal jasadil wahid kamar gangan jiki ɗaya ne idza istaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal umma kamar gangan jiki ɗaya ne da zarar wannan yatsan ba ta da lafiya ta kama ciwo kun ganta wannan yatsan wallahi saboda alƙawarin jikina kawai sai ya kamu da rashin bacci da zazzabi farcen ka ɗaya kaga ba shine duk jikin ka ba da zarar kana ciwon ka kare ɗar fata ce fa ta ɓare ka jata wallahi sai ta sa ma ciwo a duk jikinka gaba ɗaya kuma ka kasa bacci da kumbura ba To wai haka ake so mu musulmi mu musulmi ba idan matsala ta samu ɗayan mu ji kamar mu aka samu kaga maganar kai bakin ciki da fatan sharri da ɗan uwan kama ai bata mata so ba to amma yau al'ummar musulmi sun fahimci musuluncin nan kuwa kamar yadda aka ce su yi shi abin kuka abin zubar da hawaye abin damuwa abin yoyo Allah wala haula wala quwwata illa billah musulmi sun sauka daga karantarwar musulunci yau wannan mutumin da aka ce ya maka wannan shine yau in ya ga ka canza riga baya iya bacci yana bakin ciki riga ba ka iya jurewa dan uwanka in ya canza riga sai ka nuna a fuskar kana cikin bakin ciki ba ma son dan uwan mai samu ɗaukaka ba ma son dan uwan mai samu ci gaba ba ma son dan uwan mai samu ilimi ba ma so mu ga dan uwan mu a gaba kawai sarar juna muke kowa yana ɗaukar diga yana sarar dan uwan shi da mutum ya ɗaga sai ga ana nema a karya shi yaro ya zo ya buɗe dan shagonsa a kasuwa ya buɗe dan shagonsa a unguwa yana ɗan sana'a yana shiga kasuwa yana zuwa ya ɗiyo sanin kaya da gangan za a yi ta karɓan bashi sai an karya shi wallahi da gangan ba ni bashi wane ya karɓa ya ƙi biya ba ni bashi wane ya karɓa ya ƙi biya shekaran jiya ma ko mu ne turo mana tambaya yace da Allah mallan ce mu samu da addu'a abokina ya karɓa nan mashin ɗina tun da ya tafi ba mu sake ganin sa ba yau yana neman safi kaza ya kashe wayoyinsa ba labari ya ce kuma abokinsa ne an nemi shi a rasa zuwa zai yi je fanar da mashin ɗin ya sayar da shi ya soke kuɗin ya kashe su daga baya ya dawo ayi rikicin da za a yi ba gurin yan sanda za a je ba zai iya ɗaukan wani kaso na kuɗin ya ba su ya ce a kashe zancen kuma za a kashe zancen wani ya ga matarsa tana masa almubazzaranci da masararsa ta ga buhun masara buhuna buhuna ya ce kai ba zan bari matata ta karya ni ba ashe yau har ta matar kama in ba sa a kai ba sai ta karya ta matar kama ya ɗebe masarar nan ya kai ka gidan abokinsa ya ce ajiye min in buhuna ya ƙare zan zo ɗauka amini ne washe gari kasuwar garin abokin ya nemo wulbayaro ya ce loda mini masarar nan wallahi haka aka loda masarar nan aka je aka yi ta yi haddacewa albarka ya ce fanar da masarar nan ya soke kudi aljihu ya dawo ya ce in ya dawo asan yadda za bayan wani lokaci mutumin ka ya taho da dan wulbayaronsa mai kaba daya ya zo zai ɗauki buhun masara sauran kuma sai daga baya saboda ya ƙi ya bari matarsa ta masa barna ya kawo amininsa amini ya ce dan saurare ni dai ina zuwa ya shiga ya fita ya ce masara ta nace ya ce ina zuwa nace maka ko ya shiga ya fita ya shiga ya fita to masara dai babu ya ce wani ba koyi koyi tsakanina da kai ya ce ya aka ne nake ji wata magana ya ce bu masarar nan ba babu shi ya ce kamar ya babu shi ya ce wallahi na sayar da shi ya ce to ina amana ina yarda ya ce ni dai na sayar da masara kuma duk abin da za ka yi sai ka yi haka muke Malam yanzu ta kai gafa mutum ko gida ya gina wallahi ba zai iya yin fenti a waje ba sai dai yayi a iya ciki saboda idan kai fenti a waje wani in yazo saboda bala'in hasana da ciwo in ya daga kansa haka sai dai ka ji shi a kwatami ya fada fata bakin cikin duniya yanzu wani ne ya haka mutane yanzu zama suke a majalisa a dandali duk wani attajiri ko mai hali in ya zo wuciya da mota mai tsada sai ka ji ana zagi ana ce shege barawo kenan sai ka daina Allah ya isa kuɗi na to ya aka ya zama kuɗinka aure idan kana nema sai an maka zagon ƙasa in jari ka samu sai an nemi a karya ka idan ilimi Allah ya baka sai an tozartar da kai wani ɗalibi yana samun A A A A a jami'a ya bugo min ya ce malam a taimaka min da addu'a mace ce ma kai ta ce wallahi malam in na shiga ɗakin jarrabawa ba na iya rike biro da na rike biro ciwon kai da zazzabi yake rufe ni da ƙyar ko tambaya ɗaya ba na iya yi mutumin yarinyar da ke jan a a a ita ce ta farko gaba ɗaya a kwas ɗin sai ga shi ta zama ita ce ta ƙarshe ta faɗi ta san me suka mata san mu me yasa za ta rinka cin jarabawa to yau ta kai ina wallahi tallahi sai dai koyi ga mugunta a garin kuma aka gaya mun da daddare wani mugu ya samu gonar a tarugu ne ko barkonon wani babbar gona fa ya tafi da shaf shaf kwajen ya race goransa na feshi karfe sha sha sha sha sha sha idan ya kama ya sai ya dire sai da ya gama gonan nan tas kafin gari ya waye barkonan nan ko a tarugun nan ya kone gaba daya me ya masa tsabar kiyayya haka kawai me yasa za a ga gonan barkonan su yayi kyau nan gaba ina jin sai mun fara sa get da kwado a gonakin mu kenan wani kuma masara yayi ta fitar hankali Allah ya bashi a wannan shekara yayi bombi bombi bombi bombi masara da yawa yana can ya saki jiki bai je bare ta ba yana jiran ta sha iska aka tara yan iska yana jiran ta sha iska aka tara yan iska da daddare wallahi babbi babbi suka bi sai da suka bunka masa wuta sai dai zo ya tarar da toka kawai aka ce an samu masa taki a gonarsa halin mu bai da kyau kuma wannan fa manyan mu da ƙananan mu da haka muke yanzu ɗan ƙaramin yaro a unguwa yaro ƙarami in ya zo ya ga mai mutum makoci ya yi fakin ɗin motarsa mai kyau sai ya ɗauko ƙusa sai ya faro daga farkon motar nan ya dai kan wallahi malam mugunta ce wani ya kama wani yaro ya karta mai mota ya rubuta sunansa a jiki ya ce yau ku kakaci ubanka yau ya kwantar da yaron nan sai da izana mai sunansa a gadon bayansa yaron nan yana wayyo wayyo ya ce suna gaba ubansa ya zo kuma ya haɗa shi da shi ya ce sai an biya shi motarsa to haka abin yake duk abin da za mu samu na ci gaba wa junanmu muna bakin ciki ba masu jama'a mun sauka daga karantarwar islama shi sa muke shan wahala ka dawo ɓangaren mata. Addinin Musulunci shine addinin da ya tsamo mata daga cikin baƙin zalunci da cutar da ake musu. Malam da ya mace idan an haife ta binne ta ake. Yadda ka san ana yin kashi a tona rami a binne shi a kan kuma Yadda ka san in mushe ya abu na ana kai shi daji a tona rami a binne shi. Wallahi haka ake wa ɗan adam. idan ku ba abun ne ta ba in ta girma ba ta da ko taƙi na kayan ubanta ba ta cin gado kai ba ma wannan kaɗai ba ita ita tana cikin kayan gado bunne ya mace idan aka haifa mutum mace wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu mutawaddan muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi أيمسكه على خون أم يدسه في التراب على ساء ما يحكمون ya riƙe shi a haka ko ya binne shi wa'adul banati Allah ce wa idhal ma'udatu su'ilat bi ayi dhanbi qutilat kashe dan adam idan mutum aka yi mutuwa uban shi ya mutu in an zo haɗa kayan gadon ubansa sai ya haɗa da matan duk ‘ya'ya mata su masa cikin kayan gado su ma gajin su ake kai lalacewa ta kai ga ɗa babban ɗa ko ƙaramin ɗa yana iya zuwa ya gaji matar ubansa kishiyar uwarsa ya sa ta a ɗaki kurin ya ci gaba da kwanciya da ita kuma ba wani abu kuma ta yarda kuma duniya ta yarda da dai haka aka yi ta yi musulunci ya zo ya hana wannan musulunci ya hana ya haramta ta'addanci da zalunci da zubar da jini da barna haramun ne zalunci haramun ne cin kuɗin wani haramun ne cin gonar wani haramun ne cin bashin wani haramun ne cin hakkin wani haramun ne cin abincin wani ba tare da hakkinsa ba wallahi dabba in ka zalunce ta sai Allah ya hukunta ka akwai wacce ta shiga wutar jahannama saboda mage mage kuliya annabi yace ta daure ta bata bata abinci ba bata kyale ta taje ta nema daga arzikin Allah ba har ta mutu wuta ta waje magare ta ko dabba ce ka cutar da ita sai Allah ya kama ka shine addinin da yake kula da hatta hakkin dabba yanzu tinkiyar gidanka taka ce kai ka saye ta kawai ka rufe ta a ɗaki kai ta dukanta wallahi sai Allah ya tambaye ka me ta maka jaki da kike dora masa kaya in ka dora masa abin da yafi karfin sa ka karya mai gadan baya sai Allah ya tambaye ka kaga dabba Allah ya ce wa man yuzlim minkum nudhiku azaban kabira duk wanda ya zalunci a cikin ku wallahi sai mun dandana masa azaba mai girma a cikin suratul furqan kar ku aikata alfasha zalunci ne wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batna wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq ku daina kisan kai ko danka ne haramun ne ka kashe shi kar ku yi kisan kai ran da Allah ya haramta sai da gaskiya zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ولا يسرف في القتل إنه كان منصورا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون wasu mutane a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kamar yadda Anas ya ruwaito jama'a ne daga kabilar Ukal da Uraina suka ce ba mu da lafiya mu mutanen ƙauye ne Madina ta kama mu da ciwo da cuta annabi ya ce ku je ga mai kiwon tumaki ga mai kiwon raƙuma ku je ya ba ku fitsarin raƙumi da nuna raƙumi ku rinka sha za ku warke ashe mutanen banza ne malam ashe yaudara ta kawo su annabi ya ba su magani su sha fitsarin raƙumi su sha nonon raƙumi za su warke jikinsu zai yi kyau ya lafiya bilmunasaba nonon raƙumi na ƙara mutum lafiya sosai bilmunasaba akwai ciwukan da in mutum ya samu fitsarin rakumi yana sha in masana suka gaya mai yana warkar da mutum bilmuna saba nonon rakumi idan ka sha shi ai yana warkar da cututtuka bila adadin da haka in ka samu ka rinka sha yana da amfani ala mutanen suka je suka sha nonon nan suka sha fitsarin rakuma suka samu makiyayin rakuman suka sa makami suka kashe shi sannan suka kora gaba ɗaya raƙuman gaba ɗaya suka kora suka tafi da su labari ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutanen nan naka ba ashe yan ta'adda ne manzon Allah ce aje a nemo su aka bi su aka tsare su kafin su ƙarisa ƙauyen su aka aka kamo su annabi ya ce ku kamo su garin Madina aka kawo su ya ce ku sa mun su a rana aka sa su a rana ya ce ku ɗauko takobi ku daddatse hannunsu na dama da kafar hagun ku tsiyaye idanuwansu ku mai da su makafi sannan ku gasa su a rana sai sun mutu a ɗebe gawarsu a je abin ne a zubar da su a kan mutum ɗaya hukuncin shi ne idan mutum dubu suka haɗu suka kashe mutum ɗaya saboda amfani da muhimmancin ran ɗan adam guda ɗaya ran mutum dubun nan malam bai wuce ran mutum ɗaya ba a wajen Allah sai an kashe su gaba ɗaya. Me dalili akan haka? Saboda idan ba a yi haka ba wata rana mutane za su rinka yin gayya sai su je su kashe mutum ɗaya sai su tafi. Saboda sun san ba za a kashe su ba. da haka in mutane dubu ne suka haɗu suka kashe mutum ɗaya kuma shi kisan kai malam ko zuwa aka yi za a kashe wani kace ga gidansa har da kai za a haɗa wallahi ko ya tsaka nuna kace wancan ne aka kashe shi har da kai kai ma in an zo hukunci sai an kashe ka duka wannan fa malam an yi ne dan a kare ran dan adam dan uwana addinin musulunci addini ne da da'awa musulmi ana bin ku bashi ku je ku kira waɗanda ba musulmi ba ku nuna musu kyawawan halin musulunci ai musu wa'azi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin a kira wanda ba musulmi ba ai musu da'awa akwai da'awa ta wa'azi ta jan aya akwai da'awa ta mu'amala duk inda musulmi yake kai karka sha giya kuma karka goyi bayan shan giya karki karuwanci kada ki shiga cikin karuwai kada musulmi ya zo yana neman ƴaƴan waɗanda ba musulmi ba an koro ka da da ƙosa ka je kana neman yarsu an kama ka kayiwa kirista ciki ciniki ya hada ka a kasuwa ka cuci wani wanda ba musulmi ba ya za a iya gane addinin ka ya musulunta bai zai gane ba wata mu'amala ta amana ta hada ku ka zalunce shi shi kuma an ce masa addinin ka baya zalunci yanzu mu ka kashe mu maimakon kai mana da'awa ka kori wanda ba musulmi bai gane ya ya, ya kana shi gane idan kana makotaka da wanda ba musulmi ba yi masa kyakkyawar mu'amala in bai da lafiya shiga gidansa ka gaishe shi in ya buƙaci taimako ɗauki kuɗinka ka bashi idan an masa haihuwa tattara dan abin da Allah ya baka taimaka masa kar ka damu da addinin sa wai cewa shi ba musulmi bane dauki ka bashi wallahi wannan ma da'awa ne wani lokacin ta fi a ja masa aya da hadisi a hankali yana ganin ka zai ce kai wannan mutanen fa suna da kirki idan jarin sa ya kare ku yi karo karo a yi kwamiti a anguwa a daga shi a taimaka masa idan ya yi hadarin mota a ga kai ne a gaba wajen kai masa ruwan sha da lemo da zuwa ka gaishe shi da zauna ku yi hira kamar baka san baya sallah ba na rantse muku da Allah idan kuna wannan da kansu za su rinka zuwa suna ta karban kalma amma musulmi ya lalace musulmi shine shan giya musulmi shine dan wiwi musulmi shine barawo dan sade a kasuwa musulmi shine mazinaci musulmi shine azzalimi musulmi shi yake zuwa yana musada yanzu kun yi wa addinin Allah adalci kun yi wa musulunci kyakkyawan hali da hakan su sabbin suka yi da haka su tabawa balewa suka yi da haka malaman magabata suka ce Usman dan Fodiyo haka suka yada addinin ba da haka suka yi ba da haka ana so a samu muhasinul islam kyawawan ɗabi'u da halaye na kwarai na musulunci karka sha giya karka yi tata ka nuna wanda ba musulmi ba baka shan giya baka tata saboda Allah ka ya faɗa innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قرآن يشكوكم عنه وكن جوازي وكن أوكي غرغدي والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله براو نمجي جنك هننسى أكي براو نيامتي ينك هننسى أكي والله عزيز حكيم faman taba min ba'di zulmihi Allah ce duk wanda ya tuba daga sata ya daina bayan yayi zalunci wa aslaha ya gyara fa inna Allah ya tuba alaihi lalle Allah zai yafe mashi karbi tuba shi kuma lalle inna Allah ghafurur rahim musulunci yana kare dukiyar mutane baya bari a yan bazaranci dukiyar mutane kuma baya bari a kwaci kudin wani haka duk musulmin da ya sifanci da sifa ta zalunci ya kauce wa hanyar islama kuma ya hana wanda ba musulmi ba ya fahimci musulunci kuma musulunci addinin zaman lafiya ne ba addinin ta'addanci ba ne ba inda aka ce ka kashe wani haka kurum ba inda aka ce ka yanka wani haka kurum kai ko tsoratarwa ba yadda ba ko takwabi annabi ya ce ba yadda ba mutum ya rinka yawo da takwabi a kasuwa ko ya rinka yawo da kibiya a kasuwa ya ce ba mamaki shaidan zai iya kwacewa ya soki wani waɗannan su ne kaɗan daga cikin kyawun ɗabi'u da halaye na ƙwarai da ya kamata mu koyi da su a cikin addinin musulunci ko yi hankali da mu wa'azin gajere ne ba mai tsawo ba ne dan tsakanin azhar da la'asar ne sauran abubuwan insha Allah sun kai wajen kusan talatin da biyar yanzu na faɗi abu guda bakwai ne wata shekara in na zo sai in dora inda rai da lafiya insha Allah ina muku fata alkhairi mutanen Kaltungo Allah ya albarkaci rayuwarku Allah ya sa a gama lafiya muna mai martaba sarki ta bakin hakimi a wakilce mu a yi masa godiya dangane da wannan babbar dama da aka ba mu muka zo muka gabatar da wannan nasiha a wannan rana ta Ramadan kuma wannan masallaci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منذ تبدأ شوال المحاضرة لما اليوم إن الله يحكم عن الخير makafin nan malam an kama tambaya guda ɗaya dol an turo mun nema a waya ganin muhimmancin tambayar nema za mu karanta ta assalamu alaikum malam ina tambaya mutum ne yana yawan yin sallah kullum yana masallaci amma kuma ɗan luwaɗi ne to malam ya hukuncin sallan shi yake Allah Allah mai da malam gida lafiya
Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari duk inda sallah ta kware take duk inda karɓaɓɓiyar sallah take duk inda aka yi sallah irin ta annabi to wannan sallah tana hana alfasha tana hana zina tana hana dukkan wani abu da ka sani abun bakin ciki a ce mutum yana yin sallah yana zina yana alfashi yana luwani wannan yana nuna cewa kenan sallar da yake ba daidai yake ba ba ta samuwa ya kamata ƙarfin sallar ta hana shi aikata wannan laifin ku yi masa addu'a Allah ya yi masa wannan bala'i. Luwaɗi shi ne zunubin da Allah ya kifar da al'umma, al'umma ga baki ɗayanta Allah ya turo mala'ika Jibrilu, Mika'ilu, Israfilu. Suka kawo ziyara wa annabi Lutu yana gona yana itace, suka ce tashi mu je gidanka, Allah ya turo mu. Daga wurin annabi Ibrahim suka yi wa annabi Ibrahim bushara da ɗa ishaƙa suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alayhim tijaratan min tin musawwamatan inda rabbika wama hiya min adh-dhalimin biba'id an aiko mu ne zuwa ga mutane mabarnata mala'iku suka ce ƴan luwaɗi mabarnata ne qaumi lut mutanen annabi lut a wata aya suka ce inna muliku ahli hadhihi al-qarya inna ahla kanu zalimin malaiku suka ce wa annabi ibrahim kaga mutanen wacce alƙaryar suka nuna garin annabi ludu garin yan luwadi suka ce Allah ya turo mu za mu halakar da mutanen wannan alƙarya ne gaba daya annabi ibrahim ya ce da su inna fiha luta a wannan garin akwai ludu dan uwana ne saboda shi annabi ludu dan gidan wato dan uwan annabi ibrahim قالوا نحن أعلم بمن فيها ملائكو suka ce da Annabi Ibrahim mu muka fi ka sanin waye ke ciki lanunajjiyannahu wa ahlihi zamu kubutar da Lutu zamu kubutar da shi da waɗanda suka yi imani da shi illa ra'atahu amma banda matarsa saboda ita matarsa kana dunal gabirina tana ci wanda za a bari su saura ai musu azaba saboda mata Annabi Lutu tana cikin masu taimakon luwadi a duniya wallahi malam mala'ika jibrilu da mala'ika israfilu suka je gurin annabi lutu malam yan luwadin nan mata annabi lutu ta yi musu alama hayaki take kunnawa ta ce in kun ga hayaki a saman gidana to akwai baki akwai kaya suka zo suka cin cirindo yuhra'una inji qur'ani suna gaggawa suna gudu sun samu baki saboda a lokacin mala'ika jibrilu da israfilu da mika'il sun canja kama sun fito ne a samari kyawawa larabawa masu haske masu kyau malam suka zo bakin gidan annabi lodo harshen su sai lallagowa yake miyau da yahu zubowa yake saboda sha'awa annabi lodo yake cewa ya ku mutane na fattaqullaha wa la tukhzuni fi baiti ku ji tsoron Allah ya ku yan luwaɗi kar ku kunyata ni kar ku tozarta ni akan bakina waɗannan bakina ne ga ‘ya'yana mata a gari ba za ku aura ba, yace na haula banati hunna atharu lakum mata yaya ga su nan su ne suka fi sarki gare ku fattaqullah ku ji tsoron Allah ya koyan luwadi wala tukhzuni fi dhayfi kar ku kunyata ni akan bakina qalu suka ce malana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nuridu ba mu da wani haƙƙi akan yayanka mata mu ba ma san mata duk inda dan luwadi yake malam baya sha'awar mace idan baturiya balarabiya za ka aura wa ɗan luwaɗi ka ajiye ma a gida wallahi bai sha'awar ta ba saboda tsinanne ne mara albarka ne sai namiji malam ɗan luwaɗi idan ya ga namiji fa har tsikar jikinsa rawa take yi rawar jiki yake sha'awa yake kamar zai mutu ɗan luwaɗi namiji ɗan uwansa suka ce ba mu da buƙatar 'ya'yanka mata kai ka san me muke so suka yi kokari za su shigo ya tsorita mala'iku suka ce masa jibrilu ya gaya masa yace kaga mu fa inna rusulu rabbika lan yasilu ilaika mu fa manzannin ubangijinka ne mu mala'iku ne ba mutane bane saboda ya ba su abinci suka ki su ci daga nan ya gane da mutane ne da sun ci suka ce wallahi waɗannan kaga mutanen nan wallahi ba su yi su zo wajenka ba kawai abin da muke gaya maka fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl ka tattara kayanka da daddaren nan ka fita da kai da iyalinka da wanda suke imani da kai banda matarka kaka gaya wata cikin yankin dare ka fita da su ku bar garin nan wannan garin an daina kuma ya zama tarihi za mu halakar da su Allah ne ya aiko mu yace ya lokaci yayi a halakar da ƴan luwaɗin nan ƙasar nan gaba ɗaya a halakar da ita wallahi da dabbobin garin da awakin garin da kajin garin da hajji aljanun garin gaba daya mala'ika jibril ya cusa fufukin sa bayan nuru ya fita ya daga ta sama masu riwaya suka cewa sai da aka biyo karan awaki da tumaki da dabbobi suna kuka sai da yayi sama Allah ce baja Allah aliya safila muka mai da sama ta dawo kasa kasa ta dawo sama juya waina wa amsarna alaiha hijaratan min sijilin mandudin musawwamatan inda rabbika wama hiya min az-zalimin bimayit muka yi musu ruwan duwatsu da Allah ya tashi wa ɗan luwaɗi azaba malam ruwan dutse bayan ya kifar da su Allah ya ce ai musu ruwan duwatsu kowane mutum cikin mutanen annabi ludu da Allah ya turo dutsen da zai halakar da shi da sunansa a rubuce kar ma a samu wata matsala da sunansa a rubuce sai dai ka ji dutse ya zo ya sauka kanka dutse na wuta suka haɗu da da ƙasar garin da dabbobin garin da ruwan garin da ƙasusuwansu da namansu ya yi baƙi irin har yau ɗin nan wurin da aka yi wannan abu ko ciyawa ba ta tsoro ba har yau wai yanzu a cikin wannan al'ummar ta annan Muhammadu wai a samu wai namiji yana neman namiji annabi yake amala kawai lutu yanzu aikin mutanen lutu za ku yi ba qur'ani yace wa mutanen lutu ata'atuna al-fahisha fahisha tamasabaqakum biha min ahadin min al-alamin yanzu za ku zo kuna aikata zulmin da duk duniya ba a taba aikata wannan ba sai akan ku ba a taba aikata wannan zulmin ba wallahi sai akan mutanen annabi lutu abun mamaki mutanen annabi lutu sun tafi ga wasu sun dawo cikin wannan al'umma kuma sharrin mutanen annabi lutu ba wai luwaɗin kaɗai ba kuma 'yan fashi ne da makami kuma su yi luwaɗi da safe da daddare su tafi fashi da makami aikin su kenan kisa mala'iku suka ce qaumin mujrimin mutane ne mabardata yanzu irin wannan rayuwar kake so ka yi manzo Allah yake cewa duk wanda kuka kama shi a cikin ku yana luwadi ku kashe shi kisa annabi yace hukuncin dan luwadi kisa kai fa gawa ce kake yawo a bayan kasa baka da albarka baka da alheri ko dabba ce aka kama an yi luwadi da ita malam ba a cin naman ta kashe ta ake dabba kaga dabba ba ta san hawa ba ta san sauka ba da wani zai kama dabba yayi luwadi da ita ta tafi amma yau wannan luwaɗi ya zama sana'a abin tausayi mutum ya je sahun gaba yana sallah kuma ya tashi yana danne maza yanzu kai za ka iya ƙazani ba aikin musulmi ba ne suna ruɗuwa da turawa saboda ƙasashen turawa namiji na neman namiji namiji na auren namiji mu ma yanzu nan ya zo mana a najeriya wata shekara a kano wasu yara a wata unguwa yara ƙanana samari wai wani yaro ya zo wai aka daura masa aure da shi da dan uwansa namiji aka ɗauki hoto aka nuna ga yaro namiji ga yaro namiji ga miji ga mata aka ɗauki hoto aka yada Allah wadaran ku sai da in hizba suka je suka tafko suka kama su jikinsu ya gaya musu tukunna suka tuba irin wannan abu irin abin da turawa suke marasa son Allah kafirai kazamai arne maciyin kare kafiri mai cin nama alade wanda bai damu da qur'ani wanda yake fada da annabinka yana aikata wannan abin shi kake gayyato ka zo kana yara kana bin yara kanana kana danne su kana bin mutane kana luwadi da su shame on you ka ji kunya ka tozarta Allah shirye ka da haka mutane ku yi kokari kada ku bar luwadi ya yazo a cikin ku ku kyamaci wannan zalubin ku sallami masu yin aikin ai musu nasiha ai musu wajibi in ba su daina ba haɗa su da hukuma ta ɗau mataki a kansu ko a kuntata musu su kasa sakewa a unguwa a sa ido a gare su da an ga sun zo da mutane hayya hayya bai zai sake kawo wani ba Allah shirya da su Allah gana da su to alhamdulillah ku zo dabda ƙarshen wannan muhadara namu kafin malai mana addu'a shi shugaban zama sarkin malamai kirtungo alhaji mubarak adamu zai zo ya jawabi kamar jin mu baki daya jawabin godiya a karamar kallafar da mashkur أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a lokaci ya riga da ya tafi jawaban nawa a takaice ne a madadin shugaban wannan masallaci baki daya shine mai girma salman kansungo alkaji abdulkadir na mika sabon godiya ta musamman shi dakta kuma kwamiti na da'awa na al'ansa da kuma sauran manya-manyan baki wanda suka roƙo malam yana cewa Allah ya saka da alkhairi yayin da malam zai koma Allah ya mai da malam gida lafiya wannan zumunci da malam ya kaunace mu da shi muna roƙon Allah ya dawo mana shi haka godiya ta musamman ga su 'yan agaji da 'yan midiya godiya ta musamman ga daukacin al'umma wanda suka amsa wannan gayyata godiya ta musamman zuwa ga dalibai daga federal polytechnic dalibai daga college of health sciences and technology katungo da kuma iyayen mu mata da suka halarta a dazu shi shugaban wannan masallaci ya isar da sako na godiya kuma ya yi fatan alkhairi wannan ibada da muke yi Allah ya karba mana Allah kuma ya mai da kowa gida lafiya wannan shi ne sako a takaice abu na biyu kuma a ta'aziyya da malam ya yi mana da wannan mahaifiya samu da Allah ka rayuwarta muna godiya Allah ya saka malam da alkhairi dukkan alkhairai da Allah yake ba wanda suka aiwatar da ta'aziyya muna roƙon Allah ya sada malam da dukkan tawaga da shi baki daya abu na karshe ko gora Allah ta musulunta da zu kuma insha Allah mun mika ta a hannun kwamitin mata na da'awa na Commonwealth za a kula da ita kuma kamar yadda malam ya bukata da zaran ta samu miji insha Allah za mu yi kokari mu ga an ɗaura aure a tsakanin su muna roƙon Allah ya tabbatar da ita cikin addinin musulunci kuma insha Allah mun da zuci mu mun samu sako mutane da yawa wanda suke cewa in dai har za a yi auren nan suna da bukata muka ce to sai mun tantance insha Allah da zarar mun tantance muka ga suna da sana'an yi sun kai su yi auren insha Allah ba da juma'a ba za mu gabatar da su Allah ya saka mana da alkhairi Allah kuma ya samu kammala wannan ibada lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala to alhamdulillah samu da ya ce mataimakin babban limanin masallacin mai masallacin shi a alhaji abdullahi sani zai zai kuma taro da zuwa a gaban allah mu fata da shi
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم لا روقك لا فيها كما لا فيها malam muna ma addu'a ta alkhairi yadda Allah ya kawo kanan lafiya Allah mai da ka gida lafiya kuma muna roƙonka ya Allah ya yi wa zuriyanka albarka tare da namu baki daya kuma dukkan wanda ya halarci wannan wuri lafiya Allah muna roƙo yadda ka kawo shi lafiya ka mai da shi lafiya Allah ka mai da